بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى المسح على الخف ونهوه شافاء كان خفي دمك من خفي جاز يا هلتا بدلا أن غسل الرجلين مسني ga ainihin wanke kafafuwan da mutum zai a alwala bi habarin ko a zaune a gari mutum ba inda ya tafi au safarin ko mutum yana kan tafiya na bulaguro kuma wallau safara ma'asu ya ce ko da tafiyar na sako ne to ya halatta masu hufin shine fa'ilin jaza shafa akan hufi ya halatta a maimakon wanke kafafu in kafafun suna rufe da hufi au jaurabin ko kuma toron ƙaimi jaurabi toron ƙaimi wato hufin ne amma aka yi shi na tsimma ko noni kattani ko noni ainihin hula haka sai aka rufe saman shi da ainihin fata inda hannunka zai shafa ɗin fata ne amma ta ciki tsimma ne to shi ma ya halatta a yi shafa a kai shi ya sa ma ya ce almasu alar hufi wa nahawi kaga jaurab nahawul hufi kuma bilahajin wannan shafan da aka ce halatta ai ba iyakance wani lokaci a ce wai sai lokaci kaza wajibi mutum ya cire ba ko shekara mutum zai yi da hufi a kafan shi ya taro sharadai zai iya shafa a kai amma fa bi sharɗi jildin da sharaɗin fata ba a shafa akan wani abu daban sai fata ƙwahirin kuma fatan sai mai tsarki ba a shafa akan fatan mushe ko kuma ainihin fatan dabban da ainihin ba a cin naman shi ko an yanka. Horiza sannan sharaɗi na uku kaga wannan shirudi yake rubuwa sharaɗi jirgin sharaɗi ɗaya ne sannan sharaɗi ne horiza ya zama fatan ɗinke shi aka yi. Banda wanda mutum kawai ya yi alwalan sai ya ɗauko fata sai ya naɗe kafan shi da shi ya ɗaure. Kaga yanzu wannan ai ba ɗinkewa aka ba zai shafa kai sai ɗinkakke. Wasa tara mahallal farbi kuma siyasa ce mahallin farilla. kage yanzu kamar irin dan safa da ake wanda za ka yi shi kasa da idan kafa an hufi ne ba za a yi shafa kai ba dole siya su turce har zuwa idan kafa mahallin farilla wa amkanal mashi bihi sannan sharadi ne sai idan zai yi yayi tattaki bihi da shi hufin yayi tafiya da shi adatan kuma tafiyan na al'ada ba tafiya na hikima ba tafiya na al'ada zai iya sakan jikin shi yana daga kafa yana ajiwa ba zai sabu ba zai faɗi ba amma an guffin kato ne yadda yanzu kamar yaro karami ne ya sa takalmin babban mutum in kaga yana tafiya ma sai yana yi yana ainihin yawa yana ko jan kafa ko yana yin takatsantsan haka kuma bila haƙilin ba tare da wani abu da ya rufe tsakanin kafan da hufin ba inda wani abu tsakanin kafan nashi da hufin ba zai shafa a kai ba wani bisa bi tsaharati ma'in sannan sai in an sa hufin da tsarki na ruwa sai da ya alwala sannan ya sa ha'il ta ciki ko ta waje in ka ce a to jaurabi mai wuce ya jaurabin a jikin hufin yake yanzu misali mutum sai da ya sa safan shi sannan ya ɗauko hufi ya sa bayan alwala ba zai shafa a kai ba saboda akwai ha'il ko kuma ya sa hufin sannan ya ɗauko safa ya rufe kan hufin ba zai iya shafa a kai ba dole sai idan tsakanin hannunka da hufin da kafan kaɗin ba wani hayi. Aha.
Makanan kalla shi jaurab cikin tsummari a waje ne.
Eh cikin tsummari. To amma haka shi dama.
A tambare ke aiki.
Yawwa kuma baya tambare ne shi sunan shi jaurab in an ce jaurab dama a haɗe suke. Shi kuma wannan in mun ce miya gaban shi wannan za mu ce jaurab ne. Wannan ba zai mu ce safa ne da hufi. Kaga safan daban hufin daban. Yawwa to shine. Kamulat kuma tsarki na ruwan ma sai cikakke. misali mutum dole sai ya yi alwala ya sa hufi kuma in zai sa hufin sai ya yi cikakken alwala banda yadda mutum ya wanke kafan dama sai ya ɗauko hufin ya sa sannan ya wanke na hagun ma sannan ya sa hufi ba zai shafa kai ba saboda kafan daman ya sa lokacin alwalan bai cika ba bila tarafuhin kuma ba ya sa saboda kawai ni'imtuwa ba mutum ya sa kawai dan ya yi shafa a kai ko ya sa dan ya yi bacci ba zai yi shafa a kai ba sai dai ya sa dan koyi da ma'aiki ko dan sanyi ko dan zafi haka wanda wani dalili ne ya sa hukun eh dan koyi da ma'aiki tarafuyin shine dan ni'imtuwa ni'imtuwa kawai eh mutum kawai samun wadata dan shi ma ya yi shafa akan hukun ko wani abu ya sa ko dan ya yi bacci ya sa duk ba zai shafa a kai ba wala isyanin bi lubsihi hakanan ba bai sa dan wala isyanin ba zai sha ba ba in ya zo mai sabo bilufsi da sa hufin kamar mai aikin haji ba mun ci haramun ne sabon da zai kewaye gaba ba kaga shi sa hufin ma ai sabo ne to yanzu in ya sa hufi ba zai shafa a kai ba tunda sa hufin ma saka shi shi ma sabo ne a tattare da shi wa kuriya ga suluhu an karanta wanke hufi mutum ya zo kan hufi ya ce zai wanke makaruni amma in ya wanke yayi wata tabbu'u gudunihi da kuma bibiyan ainihin kaushin hufin irin inda hufin ya dan tsatsage da ruwa baya ratsawa bayan ya shafa ya ce zai bibi nan duk sai ruwa ya ratsa duk wannan makaruni ne kaga shi dama shafa an gina shi ne akan sauki inda ka shafa inda bai samu shafa ba ba- ba matsala wa batsala bi mujibi gusilin shafa akan hufi yana ɓaci bi mujibi gusilin da duk abin da yake wajabta wanka yanzu misali idan mutum yana da hufi yana shafa yana shafa sai janaba ya kama shi mace ce ko haila ko biki to yanzu wajibi ya cire wannan hufin dan ba a shafa in an zo wanka dole a cire hufin a wanke wa bi kharqihi qadra sulusil qadami hakanan da yagewan hufin gurgudan ɗaya cikin ukun kafa hufin ya yage wanda yagewan ya kai in ka auna kafan kashi uku ya kai kashi ɗayan da ya yage shi ma koda wainin ta saka ko da ya ɗanfaru da kafan kawai gashi ya nuna ya yage amma ya ɗanfaru bai buɗe ba duk dai ba zai yi aisha ba sai ya cire ya buɗe kadunihi kaman ƙasa da sulusin inin fataha idan ya buɗe kaga wancan in ta saka amma ƙadirar sulusi wannan in fataha duna sulusi kowanne ba zai yi shafa a kai ba mun gane wancan gashi ƙadirar sulus ne amma ya tamfare shi, ya nane gashi da gaskiya ya ji amma ya nane ba zai kai shafa ba in ji ya kai sulusi wannan shi kuma bai kai sulusin ba amma ya buɗe gashi ana ganin fatan jikinka ta ciki ba zai kai shafa a kai ba illal yasira jiddan sai dai in ɗan kaɗan ne inda ya yage ɗan kaɗan ƙwarai kamar ya ɗan ƙwarza ne ga fata ana hangowa amma ɗan kaɗan ne inda ya ɗan yage ɗan to wannan za ka yi shafanka wa bi nazi aksari rijili hakanan shafa yana ɓaci da cire mafi yawan kafa lisaki zuwa ga makyangemin huffi ɗin bakin kofan huffin ka tube ka ce bari ga kafa ta ko ɗa- ta ɗan yi kyau sai ka tube mafi yawan kafan naka zuwa ga makyangeman huffin to shi kenan sai mu ce shafa ya ɓaci fa inna za huma idan mutum ya tuɓe hufin bayan ya yi alwalafa au a alayhi ko kuma ya tuɓe na saman dama yana da hufi biyu ne a jikin shi sai ya tuɓe hufin saman bayan ya yi shafa au a hadahuma ko kuma ya tuɓe ɗayansu ya bar ɗayan kamar hufin kafa biyu ne sai ya tuɓe kafa ɗayan ya bar ɗayan to kowanne a cikin abu ukun nan wa kana ala tsuhurin in yana da alwala ya aikata ba dara yayi gaugawa lil asfali zuwa ga na ciki ɗin idan na cikin kafan ya tuɓe to maza ya ɗebo ruwa ya wanke kafa idan ko hufin guda biyu ne ya tuɓe na saman bayan ya shafa to maza ya nemi ruwa ya shafa na ciki ɗin shine badara ala ɗuri a badara lil asfali kal muwalati kuma wannan gaggawan kaman gaggawa ne na muwalati na jibinta da muka ce idan mutum ya yanke in ba a samu farki mai yawa ba ba komai ya ci gaba Na'am.
amma an samu farki mai yawa to alwalan ya rushe sai ya sake Na'am.
to shi ma wannan nau'i haka ne wani jiba na zuƙuhu kulla juma'atin an so mutum ya tuɓe kufi duk juma'a Na'am.
au usbu'in ko kuma juma'a bai waje ba kan shi wa duk sati ya rika tubewa yana wanke kafa wa wadu yumnahu ala atrafi asabi rijlihi Mm.
haka nan idan mutum ya zo zai shafa ya daura hannun daman shi ala atrafi a bisa gefun asabi in ya tsiri jili kafan shi Na'am.
wa yusrahu tata hannun shi na hagu tata karkashin kafan haka ake so ya daura hannun hagu a sama na dama hannun dama a sama na hagu a kasa Na'am.
wai min ruhu malika bai sai shuɗar da hannayen gaba ɗaya kai su har zuwa idan kafa wannan shine shafan Na'am.
wa masu alahu hakanan an so in mutum ya zo zai yi shafan ya shafi saman hufin ma asfali tare da ƙasan shi gaba ɗaya Na'am.
wa badalar bitar kil'ala shafa yana ɓaci idan mutum ya bar saman kawai ya shafa ƙasa lal asfali amma banda inda mutum ya bar ƙasan ya shafa saman fa yu'idu bi waqtin in yayi haka zai sake sallah akwai sauran lokaci a matsayin mustahabi in ba in ba lokaci sallah ta yi Na'am.
aha kaga nan ma zahiriya ya ce dan me ma zai sake ko yawwa tunda ya sai na ya ce ya ga manzo Allah ya shafa saman wuki ya yi sallah to tunda har annabi ya yi ya za ku ce a sake aha Na'am.
al-ghusl ko Na'am.
yajibu alal mukallafi gusulu je- gasulu kenan na'am gasulu jami'il jasadi wanke baki ɗayan jiki na'am yajibu yana wajaba alal mukallafi akan balagagge mai hankali wanda kiran musulunci ya same shi na'am, bi khuruji maniyin in dai mani ya fita a jikin shi na'am maniyin fitan shi din bi naumin in a bacci ne ya fita wannan mudulakan saki ba kaiwa ba mu lura da jin daɗi ko rashin jin daɗi tunda yanzu misali mutum ne yayi bacci sai ya tashi ya ga yayi mafarki to yanzu ka ce sai ya ji daɗi zai wanka ya za a iya gane jin daɗin da rashin jin daɗin saboda haka bi naumin mudulakan kawai in dai a bacci ne ya fita mudulakan ba mu lura da jin daɗi ko rashin ai shi kanshi baccin ma daɗi ne na'am yawwa eh, au ya ƙazacin na'am ko kuma a farke Na'am.
idan mutum a farke ne akwai sharaɗin in kana bi lazzatin mutada na'am idan mani ya fita bi lazzatin da jin daɗi idan mani ba ta hanyar jin daɗi ba kamar taka wuta ya kawai sai mani ya fita wannan ba wani wanka a kan shi tun da ya taka wuta wahala ce azaba ne ko kuma jin daɗin ba wanda aka saba ba kamar yanzu misali kana zaune da kana ta addu'a wajen shekara da shekaru kana sa Allah ya kai ka maka har yanzu ba dalili ko dubu ɗari ba ka aje ba kawai sai wani ya zo ya ce kana da fasfot ba ni da shi to ga dubu talatin ka je ka yi fasfot gobe ka kawo sunan ka da me me kawai za ka tafi haji jin daɗin haka kawai sai mutum ya yi mani haka wannan ta hanyar jin daɗi ne Na'am.
amma ba mutum to wannan duka ba mu wanka min nazarin na'am shi jin daɗi da aka saba din min nazarin shine kaman kallo na'am jin daɗi ne da aka saba mutum ya kalli abin da ake sha'awa ya yi mani au fikirin ko tunani duk jin daɗi da aka saba ne zai wanka dole fa'ala balle sama da haka kuma na'am walau ba da zahabiha kuma ko da mani ya fita bayan tafiyan jin daɗin ne misali mutum ya ji daɗin ta hanyar da aka saba sha'awa ko kallo ɗin sai da ya gama jin daɗin can kuma yana zaune sai mani ya fito to duk da haka sai ya yi wanka na'am ma'ana ba dole sai an samu mukarana ba ko da bayan jin daɗin ne sannan daga bayan mani ya fito za mu je wanka na'am
wa illa idan ko ba ta hanyar jin daɗi ba ne ko jin daɗin ba wanda aka saba ba a wujabal wudu a kawai yana wajabta yin alwala ne faɗar kaɗan ya fito za mu ce alwala ne ya karye ka je ka wanke kai alwala na'am kaman jama'a kaman mutumin da ya sadu da mace fagatar sala bayan ya gama saduwan sai ya je wanka mani bai fito mar ba na'am sun ma'amna sannan bayan ya yi wankan sannan mani ya fito wannan ya zama ihu bayan hari shi ma kawai alwala zai karya amma wannan maniyin ba zai karya masa wanka a ce sai ya sake wani wanka na'am
walau shakka da mutum yana shakkun amaniyun aw maziyin am maziyun abu ne ya fito yake shakka wannan abun mani ne ko maziyi ne kawai wajaba wanka ya wajaba na'am saboda ainihin ɗaya mai shakku fa in lam yadri waqtahu idan kuma ga maniyin ya tabbatar amma bai san lokacin da maniyin nan ya samu rigan nan nashi ba na'am ko jikin nan nashi ba a adamin akiri na macin ya je ya sake sau- sallah daga karshen baccin shi in a jikin shi ne Na'am.
misali mutum ne ya zo ko kama ruwa ba sai ya gama ni a jikin shi bai san yaushe manin ne ya faru ba sai ya tuna daga yaushe ne ne- ban- ban- ban ƙara yin bacci ba sai ya sake wankan bayan ya yi wankan jaraba sai ya sake sallah daga wannan lokacin in kuma a riga ne ya gani sai ya tuna daga yaushe ne ban ƙara yin bacci da rigan nan ba Na'am.
min akiri naumatin na mahafi daga ƙarshen baccin da ya yi baccin a cikin wannan rigan sai ya sake sallolin gaba ɗaya bayan ya yi wanka na'am shine a ada min akiri naumatin wa bi bagibi hashafatin mani abin nan wanka yana wajaba da buyan kan kaciyan balagagge na'am au qadriha ko gurgurdanta fi farji mudiqin a cikin farjin wanda za ta iya daukan taku ko namiji ko mace Na'am.
wa in bai matan ko da dabba ce au mai yitan kai ko mushe wa ala zil farji wanka yana wajaba ga mabucin farjin da aka kudar da kashafa a ciki in balaga in dai shi mai farjin ya balaga wani giba an so limamuri salati wanda aka umarce shi ya sallah ko namiji ne ko mace ne idan ya ya buyar da kashafan shi ya je ya wanka amma mustahabi ne tunda shi ba mukallaf bane kasa giratin kamar yarinya karama da wadiya habaligun balagagge take ta ita ma ana so ta yi wanka ba wajibi bane wa bi haidin wanka yana wajaba da fitan jinin haila na'am wani fasin hakanan da biki fitan da walau bila da min koda dan ya fito babu jini dole ce wanka la bistihadatin wanka bai wajaba saboda jinin cuta amma wani ba an so yin wankan linki fa'ihi ga yankewan jinin cuta idan jinin cuta ya dauke mustahabi ne ta yi wanka na'am wannan abubuwan da suke wajabta wanka kenan wa fara'idu farillan wanka dai niyyatu fardil gusli shine niyyan farillan wanka aw raf'il hadasi ko kuma mutum yayi niyyan dauke kari tunda yanzu in janaba ya same shi wankan shi ya kari yayi niyyan dauke wannan karin aw istibati mamnu'in ko yayi niyyan halasta abin da ainihin aka hana kowanne yayi a matsayin niyya a cikin kunnan na'am bi awwali maf'ulin kuma ya zo niyya ba zai a farkon abin aikatawa ne ka san tartibi a wanka ba farilla bane tartibi sunna ne to idan mutum ya akasta ma wankan shi yayi to amma fa lokacin da ya zo wankan inda zai fara wankewa akai zai dauki niyya ba za mu ce wai dole in ya zo wanke gaban shi niyya ko in ya zo wanke mutta ko ya kawai inda za ka fara wankewa Na'am.
tunda duk jikinka ta ta kulli sha'aratin janaba na'am yau mutum ya ce shi ta bayan kunne zai fara wanka to anan zai fara niyya anan zai daure niyya duk ta inda za ka fara wanka to anan za ka daure niyya Na'am.
saboda duk wanke jikin ba wani bangaren da ba farilla ba na'am shi yasa ya ce bi an wani mafulin na'am niyyan zai tabbata ne a farkon abin aikatawa na'am wa muwalatun haka nan jibinta mutum ya fara wankan kar yanke da wani aiki sai ya gama Na'am.
kar wudu'i kaman alwala kamar yanzu misali mutum yana so ya aski ya ce bari ya fara wankan ya zo kan wuri kaza ya aske sai mu ce ba zai yi ba na'am dole in ka fara wanka karka yanke da wani aiki sai ka gama kal wudu'i kaman alwala shi ma kaga shi ma dai kaman alwala farki kankani baya bata shi zaka ci gaba na'am wa tamimu zahiril jasadi da game mabayyanin jiki bil ma'i da ruwa iya mabayyanin jikin ka banda ciki duk inda yake bayyane wa- wajibi ne mutum ya game shi da ruwa na'am wa dalkun da cudawa walau ba da sabbi kuma shi cudawan koda bayan zuba ruwan ne shi cudawan ba dole ne sai ka hada shi da zuba ruwan ba kana iya sai ka jika jikin sannan ka bi ka cuda kana iya sai ka dan jijjiga ka cuda sannan ka bi da ruwa duk wanda kai yayi na'am wayan bi kirkacin kuma koda da wani kyalle ne in ba za ka iya hada hannu ba za ka iya sa wani kyalle ko na abu ka cuda fa in ta'azzara idan ko ya wuya ta mutum ya zama ba zai iya hada jikin shi da cudawa ba to sakada wannan cudawan ya faɗi a jikin shi dai jikin ya jike shi kenan wala istina bata ba ce mar dole sai ya nemo na'ibi wanda zai cuda mar ko matarsa ko wani bawan shi ko wani ba kawai ba za ka iya ba ya to shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wata khalilu sha'arin hakanan wajibi ne tsetsefe gashi a jikin mutum ta ko ina inda gashi ne dole ya murza ruwa ya shiga karkashin gashin na'am wa sabi rijlaihi hakanan wajibi ne a wanka ya tsetsefe in yatsun kafafuwa la naqdu madhfurihi amma banda warware kitso warware abin kitsawa wannan ba wajibi bane illa izashtadda sai dai idan kitsan ya tsananta ka kitsa shi an yi kanana yadda ruwa ba zai iya ratsawa ba to wannan an zo wanka dole sai an warware aw bi khuyudin ko kuma da ainihin eh, da da zare aka ainihin irin dau- daure daure ake cewa ko me irin wanda suke yi din nan yawa na daure gashi yadda zaren zai hana ruwan ratsa ciki to shi ma wannan dole sai an kunci kasurat amma shi daurin sai yayi yawa amma in bai yawa ba ruwa zai iya ratsawa ba matsala na'am wayin shakka idan mutum ya yi shakku gairu mustankin kuma shi ba wanda shakkun ya aura ba haka kawai ya yi shakku fi mahallin cikin wani guri misali mutum ne yana wanka sai ya yi shakku cikin wani bangare ya ci hanya na wanke guri kaza kuwa to za mu duba an shi mustankin shakki ne ba komai amma ba mustankin shakki ba ne yau ne shakkun ya same shi sai mu ce ga salahu ya sake bin wajen ya wanke na'am wajaba yana wajaba ta'ahudul magabini bibiyan dukkan boyayyun gurare a jikin mutum duk inda ruwa ba zai iya ratsa shi da sauri ba dole mutum ya bibiye shi min shukukin shine kaman kaushi a kaman faso kaga yanzu mutum yana da faso in ya watsa ruwa ai ruwa ba zai ratsa cikin faso din ba to dole zai bibiye shi ruwa ya ratsa na'am wa sirratin da naɗe-naɗen jiki kamar naɗe-naɗen goshi haka idan mutum goshin shi yana da irin wannan yanka-yankan Da.
kaga ruwa ba zai ratsa ba dole sai ya murza ya bibiya na'am wa si- wa wa sirratin da cibiya shi ma dole mutum ya bibiya saboda yinkakken guri ne na'am wa rabgin da ɗinkin gwani shi ma dole sai mutum ya bibiya wa ibudin ɗinkin gwani wato tsakanin zakari da dubura akwai wani guri za a ga sarri kamar an ɗinka shi a ga ai gwani ne ɗin wai Allah ne ki ne gwani wai Allah ne ki ba in ka dubi wannan gurin zai ga gashi ɗinki ne amma kaddar da wani matsala zai samu gurin ba ya sa mai da wannan ɗinkin ba eh ana farka shin an ɗinka sai an gani operation nan yawwa shi ne suke cewa ɗinkin gwani wa ibudin na'am da ainihin hamata duka gurare ne ɓoyayyu wanda sai mutum ya mai da hankali ruwa ruwa zai rasa su wa sunanu sunnonin wanka rasul ya dai wanke hannayen shi awwalan da farko wa madmadatun da kurkure baki wa shaƙun da shakan ruwa wa sarun da facewa wa masu simakil uzini ko ko masu simakin da shafan kofan kunne ainihin fatocin kunnuwa wanke su wajibi ne amma koban da ya shiga cikin kai din nan wannan koban ka taba ruwa da dan yatsa ka goga shine sunna din shine asuqwatu dakilatu bi ras wa fadailuhu mustaban wanka ne ma marrafi wudu'i ba bukatar maimaitawa yace shine mustaban da suka shudi alwala da abin da ka ji alwala mustahabi a wanka ma mustahabi ne sannan ga ƙari wa badu'un bi izalatil aza farawa da gusar da najasa a jikin mutum kafin ya fara wankan mustahabi ne fama zakiruhu kaga yanzu a nan sai mu ce amma a wajen imamul abhari shi wajibi ne sai ka wanke najasa sannan ka fara wankan shi yasa ma zaka ji yana cewa zalim shekul abhari a kananan littafai ba shi imamul abhari yace in ka zo yin wanka ko alwala dole inda najasa sai ka wanke najasan sannan ka fara wanka ko alwalan amma a wajen sauran malamai suka ce mustahabi ne in ka wanke wannan najasan da niyan wanka yayi shi ko yace izla yasihu ghasluhu bin najisi yace yanzu da ruwan najasan aka baka aka ce ka wanke gurin a matsayin dauke kari zai wanku ba zai wanku ba sai ce to in ruwan ka dauko ka zuba akan najasa yanzu yana da najasan me sunan ruwan ya kwame najasa saboda haka ya za a yi ka ce mana wanke najasa ya zama dauke ya da shi ba zai yi ba amma malamai ne suka ce mustabi ne summa ba wudu'i fa mazakiruhu sannan sai mutum ya wanke mazakutan shi ma'ana ya wanke zakarin shi da dubura da inda yake jibintar su gaba ɗaya dan zai alwala in yayi alwala kuma taɓa wannan gurin zai janyo mar matsala summa ba wudu'ihi sannan sai ya wanke gabobin alwalan shi marratan so ɗaya ɗaya wata qalilu usuri sha'ri ra'sihi hakanan ya tsetsefe tushen gashin kanshi kafin ya kwara ruwa a kai ya jika hannun shi ya tsetsefe tushen gashin kan saboda gashin tushen gashin ya rufu saboda in tushen gashi yana buɗe mutum yana garajen kwara ruwa zai janyo mar matsala na su amosali da sauransu wata silisuhu hakanan da ukunta wanke kan ya zo wanke kan ya zuba ruwa so uku yana cudawa ya ummuhu bi kulli garfatin kuma zai game kamfa da dukkan kamfato kare ce wannan kamfato ya wanke nan gefen wannan ya wanke nan a'a kawai kowane kamfato ya si ya cuɗa kan gaba ɗaya ya yi haka so uku wa alahu haka nan ya wanke saman jikin shi kafin ƙasa ko mu yaminu ya wanke gefen dama kafin hagu wayu jizi'u anil wudu'i kuma shi wanka yana isarwa a maimakon alwala ko da bai alwalan ba a wanka kuma wa in tabayyana adamu janabatihi ko da rashin janaban ya bayyana yanzu misali mutum ne kawai ya ɗauka ɗazu janaba da su kama shi bai wanka ba za a yi sallan azur azhar ta yi ya ce kashi ka gani ɗazu ba shi na yi bacci ban yi wanka bari in shi yi wanka a shaida ma lokacin da ya tashi ya riga ya wanka ma ya wala sai ya shiga yi wankan kuma a wankan bai yi alwala ba ya yi da niyan wanka yana fitowa sau sau ya shiga kai sallah sallar shi ta yi kaga gashi ba janabar yayi wankan sannan alwalar ta shiga cikin wankan kuma muka ci alwalar shi yayi saboda ai yayi ne da dauke da niyyar dauke hadas shi kuma hadas karamin hadas yana tadakul cikin babban hadas saboda haka yayi aha yace me wayin ta bayyana adamu janaba shine ko da rashin janabar nashi ya bayyana ma je wannan wankan yamar a maimakon alwala malam ya sunna idun ba da matukar je wani abu mai warware alwala bai tabbata ba da bayan ya wanke gabubuwan alwalan ba ko bayan ya gama wankan ba wannan kan dole sai ya sake alwala wa qabla tamamil ghusl kafin ya gama wankan bayan ya wanke gabubuwan alwala idan wani abu ya faru shine yace wa illa idan wani abu mai warware alwala ya same shi to a adahu marratan sai maimaita wanke gabubuwan alwalan bi niyyatihi da niyyar shi alwala na'am wal wudu hakanan alwala ya isar mishi ai wa ajza'ahu al wudu kenan an mahallihi daga mahallin wankan yanzu misali mutum ne yana wankan janaba da ya gama wanka dama ba mun ce yana da damar jinkirta kafa ko ya gabatar da kafa ba da ya fara alwala da ya zo kan kafan sai ya bari ya ce bari sai na gama wanka da ya gama wankan kuma ya zo kan kafa sai ya tuna wata sai kawai ya dauka ya wanke alwala kagi yanzu ya gama wanka bai wanke kafa ba tun da safe yayi wannan ana nan ana nan ana nan sai da aka yi kiran sallah azhar ya dauko ruwa ya zo yin alwala sai wanke kafa da niyan alwala sai yanzu wannan wankewan ya mar a maimakon rashin wankewa na wanka din da yi shine wa'ajza'ul wudu an mahallihi alwala ya isa mishi an mahallihi daga mahallin da bai wanke ba na wankan walau na siyan ji janabatihi ko da ya mance janabar ai da ne da safe wankan janabar ya mance bai wanke kafa ba yanzu kuma da azar zai alwala bai tuna janabar ba sai da ya gama alwalan sai ya tuna ab ni ba da za wanka ba wanke kafa ba to yanzu ba ta wanke alwala ba shikenan yayi kai sallan ka kawai ko an yayi sallah Eh?
da wancan wankan ba ko ya yi sallah ko ya yi miye ma in ya yi sallah da wancan wankan sallan farilla ne kaga ya yi sallah da ke wankan da bai cika ba yanzu wannan sallan zai sake amma wankan kan yana nan saboda me saboda kaga yanzu a nan ya gina shi ne akan cewa a menene wal muwalatu in zakara wa qadara dama muwalati din sai in yana tune to ai mun cewa yi sannan kuma mun ce yana tunawa yi to ai gashi yanzu yayi kan ya tunan ma ya riga yayi shikenan wannan niyan ne eh a nan kuma niyan ne niyan ne dama niyan niyan alwala wancan kuma ne to ai niyan dauke hadasi ne yawwa shi kowanne yana tsayawa matsayin dan uwan shi wannan ma ya wanke na alwala da niyan dauke hadasi wancan ma ya wanke na wankan dama an zai wanke da niyan dauke hadasi kowanne hadasi yana wakiltar dan uwan shi kace me yasa karatu waje wa kalo wa kabla tababil fusi eh wai yace wa in tabayyana adamu janabati ba ma lam yahsul naqidun ba'dahu ibadul fusi ai ba da a malam ya sunna idun ba da hu ba da aba'ir wudu'i ba mun ce wanke sun ma'ada wudu'i maratan ba ya wanke gaɓoɓuwan alwalan shi so ɗaya ɗaya ba to bayan ya wanke su kabla tamamil gusul kafin ya gama wankan sai naƙid ya faru wani abu mai warware alwala ya faru to yanzu wankan bai karye ba amma wannan gaɓoɓuwan da ya wanke na alwala sun karye alwalan ya karye shine yace a adahu marratan bi niyyatihi ai bi niyyatil wudu' mun gane? ya ce mi walwudu ya muhalli in kai alwala a muhallin wanka din yayi walau na sai ya ji janaba ce ko da ya mance janabar da ya same shi a wannan gabar walau na wal janabata wa nafilan da mutum zai yi niyyar wankan janaba da wankan nafila kamar wankan juma'a ko idi aw niyabatan anin nafili ko kuma yi wankan ju wankan janaba niyabatan anin nafili ta miyamar gurbin wankan nafila to hasala gaba ɗaya sun tabbata ka tashi ranar juma'a lokacin zuwa juma'a kuma ka tashi da janaba in ka zo ba dole sai ka ware kai wankan janaba kai na juma'a ba sai ka ce na yi niyan wankan janaba a maimakon na juma'a in kai janabar ta samu wankan juma'a kama ya samu amma kaga lal akas banda sun kuye kace na yi niyan wankan juma'a a maimakon jaraba ba zai ba ba ka shi dankali babba kan karami ba zai yi ba amma karami zai dauki babba wani diba an so li junubin game a janaba wudu'un yayi alwala li naumin domin bacci idan mutum yana da janaba baya so ya wanka take yana so sai ya bacci ya tashi to kar ya kwanta haka ana so yayi alwala la taimumin amma banda taimama wai ya rasa ruwan alwala ya ce zai taimama ba a ce ya taimama ba ai ba harkan tsarki bane wala yantaqidu sai dai irin wannan alwalan baya warwarewa illa bi jima'in sai da saduwa da mace ko kuma wani hanya na janaban ya sake faruwa shi yasa ma yake cewa me idza su ilta wudu'un laysa yanquduhu siwa jima'i wudu'un nawmi lil junubi eh yace in an tambaye ka wudu'un alwalan da laysa yanqudu siwa jima'i ba abin da zai warware sai jima'i hanzan shine wudu'un nawmi lil junubi alwalan bacci lil junubi ga mai janaba gashi alwalan ba abin da ake da shi shi kuma ba abin da zai karya shi aha
aje gasa da wata Eh, rana eh.
irin abu da kashi cika cice da eh eh, na yin abu da sakandare eh to malamai ayarikin da suka tafi da Yawa, yaran su eh.
shi aka yi wannan tambaya wai wacce da alwala ce ba abu da ke kariya Yawa.
da janaba sai suka zasu da ta zagi eh ya zuke zaki ya ba za a ci wa alwala mutum ya yi rihi a ci alwala sai alwalan shi ina za zuke shi ai karamin sani ba kudu wannan to wannan tambayan ma ai bai- ba mahallin sa bane ai eh to ba ma ne yi wani amma ba mamaki a yaran sakandare eh amma a nan sakandare ya kamata a ce sun karanta irin sa a karabu din nan da sauransu.
mutane da ba su ce ba ba su karanta karamu ba balle kan sakandare na'am a gane shine ya ce wata na umawani al'asgari na'am janaba yana hana dukkan abin da karamin kari ya hana duk abin da rashin alwala ya hana to janaba ma ta hana na'am sannan ga ƙari wa qira'atun a wa qira'atan hakanan janaba ta hana karatu kaga rashin alwala bai hana karatu ba Na'am.
to in janaba mutum yake da shi ba zai karatu ba illa bi yasira sai in ayoyi kadan na'am li ta'awuzin domin neman tsari na'am aw ruqyan ko tawaida aw istijlalin ko kafa hujja na'am yanzu misali kana da janaba kana so kai bacci akwai yan ayoyin da kake karantawa don neman tsari ba hana ka ba za ka dan karanta su na'am ko kuma a'a, kana da janaba maciji ko kunama ya sari wani ka san wasu ayoyin da an karanta an tofa ake samun waraka shine rukuya za ka karanta ka tofa na'am ko kuma kana da janaba wani muhawara ya faru ko wani ya kama tambaya kana da hujja a qur'ani za ka gaya mar dan ka kafa dalili duk za ka iya yi.
na'am amma musamman ka zauna ka ce za ka kama karatun qur'ani wannan ba yadda ba na'am wa dukula masjidin ya na shiga masallaci walau mujtazan ko da ƙetarewa ne Na'am.
a ce wai unguwar ku tana wancan kofar kai kuma kana nan gashi ka zo ka gama bukatun ka zaka wuce ta cikin masallaci mu ce to gaban da yake kai wanka amma ba wanka ka wuce ta masallaci ba zai yi ba na'am Allah yanzu wanda ya ita mama ya in yana da janaba Ehe, zai iya shiga masallaci ga karatun nan wali man farduhu taymumu dukuluhu bihi ka gane duk wanda farillan shi taimama ne to ya halatta dukuluhu ai dukulul masjidi bihi bi tayammum Na'am.
shikenan Alhamdulillah.
Aha. Ya Rabb.